ya riga ya yi yanzu ba da ɓata lokaci ba za mu aza babban malaminmu shugaban majalisar malamai na jiha gabaki daya shine a sheikh a doktor suleiman bin daud daga maradi tare da ala rahama malam anas shu'aibu daga maradi shi ma insha Allah eh anas adam insha Allah daga maradi saboda ka arama falfadul mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah ta'ala godiya da ya tara mu a cikin wannan gari mai albarka a ƙarƙashin gayyata ta aure da Allah ya azurta wani daga cikin 'yan uwanmu da samun aure Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure. Ubangiji Allah ta'ala ya kwararo rahama da albarka da alkhairai a cikin wannan aure, duk abin da ake ji tsoro a cikin auratayya Allah ya tsare ya kare, Allah ya sa wannan aure ya zamo sanadiyya wato samun aljanna da gafara ga amarya da ango. Muna fatan sauran auratayya na al'ummar musulmi gaba ɗaya, Allah ya sanya albarka da zaman lahiya da fahimtar juna a ciki. ‘Yan uwa musulmi mun saurari wa'azuzzuka daga bakunan malumma daban-daban, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji daga bakunansu. Zan karanta muna hadisi guda ɗaya in dakata a kan shi. Daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Irtanim hamsan qabla hamsin." Ka ribanci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar. Abu na farko, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shababaka qabla haramika ka ribanci kurciyarka samartakarka yarintarka kafin tsufanka ya zo duk wanda bai ci moye yarintar shi ba to in tsufa ya zo zai yi ladama duk wanda bai yi amfani da kurciyar shi ba da samartakar shi lokacin da yake jin ƙarfi bai more wannan lokacin ba to wallahi ya tabka babbar asara domin a cikin matakaiya na rayuwa babu mataki mahi kima mahi tsada kamar mataki na lokacin samartaka na lokacin kurciya na lokacin da mutum yake jin ƙarfi wanda za ga da dama daga cikin matasa suna amfani da wannan lokacin a wajajen da basu dace ba wani ma saurayin kawai a rayuwan shi a matsayin shi na saurayi mai ƙarfi wanda Allah ya ba shi damammaki zai iya yin ababe da yawa a rayuwa kawai sai ya ɗora bin inuwa in ta gusa ya gusa ko ya ɗora dara kodagai ko ya ɗora wato zaman kashe wando ko kuma wasu ayyuka na banza da wahi kaga lokacin samartaka lokaci ne mai kima duk mutumin da ko ilimi kaga mutum bai sami ilimi ba har ya wuce lokacin samartaka to akwai wahala ya same shi in ilimin boko ne kaga mutum bai yi ba har lokacin da ake ce ma lokacin samartaka ya wuce wallahi wahala ke da kai mutum ya same shi idan ilimin addini ne ya wuce bai same shi ba wahala ke da kwai shi yasa imamu shafi'i ya ce duk wanda karatu ya kuce mashi lokacin samartaka to a mai kabbara guda hudu domin gawa ce wannan don haka saurayi babu abin da yake da kyau ga saurayi matashi kamar karantar addini kamar ya ba da wannan lokacin nashi wajen neman ilimi ka san abubuwa guda uku su ne abubuwan da suka cancanta mutum ya dora fafataka a kansu a rayuwar shi duk wanda kaga yana zufa yana goho yana shan wahala amma kuma ba ɗaya ba ne daga cikin waɗannan ukun yake nema kai wannan saura kaɗan in ce ɗan asara domin ɓata lokacin shi yake asara ce yake na farko cikinsu shine ilimi kuma shine mahihici a ganka kana zuha a ganka kana wahala a ganka kana fafatuka a ganka ka hana idan ka kwana a ganka ka hana kanka shakat akan cewa sai ka sami ilimi ko ilimin duniya ko ilimin lahira ko ilimin addini ko ilimin boko dukkan ilimi yana da kima yana da daraja Imam Shafi'i yace ra'aytu al-ilma sahibuhu karimun walau waladatuhu aba'ul li'am wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima sha'nahu qaumun kiramu wa yattabi'unahu fi kulli halin kara'id da'ani tatba'uhu as-sawam yace naga ilimi me shi mutum ne mai daraja ko da kan uwayen da suka haife shi su ba masu daraja bane in dai mutum yayin ilimi zai zamo mai daraja ko da uwayen shi ba kowa bane a cikin al'umma ya ce wa laisa ya zalu yarfa'uhu ilimi ba zai gushe ba yana ta ɗaga darajar mai shi yana ta ɗaukaka shi ila an yu'azzima sha'anahu qaumun kiram har sai an kai inda mutane masu girma masu daraja za su ɗora girmama sha'anin shi wa yattabi'unahu fi kulli hal su ɗora biye shi a kowane hali in yayi gabas su yi gabas in yayi yamma su yi yamma in ya duka su duka saboda girma da kima na ilimi kara'id da'ani tatba'uhu sawam yace kawar mai kiyan dabbobi yanda kaga garken dabbobi na biye da shi to haka nan ne mai ilimi al'umma jama'a gayya suke biye da shi imamu shafi'i Allah yi mai rahama ya faɗi maganganu da yawa bisa kan ilimi saboda shi kin yana cikin masu ilimi wanda suka san menene ilimi wanda suka san kimar ilimi suka san darajar ilimi don haka saurayi babu abin da ya yi dacewa da shi kamar a ganshi yana neman ilimi. To in kau aka yi rashin sa'a, kai baka cikin matasa waɗanda suke neman ilimi. To ya kamata a ce, rayuwarka tana fafatuka ne akan ka samu mulki ko matsayi shi ma yana cikin abin da ake kashe kai wajen nema. A ce abin da kake yi ba aikin banza ba ne, matsayi kake nema a duniya, ɗaukaka kake nema, mulki kake nema, kaga mulki mulki yana cikin abin da ake nema domin wasu mutane Allah ya ba su kuɗi kuma ya ba su ilimi yanzu mulki suke nema kaga su hau tudu su sauka akwari su sha wahala su ɗauki kawai saboda neman matsayi to matsayi da ɗaukaka yana daga cikin abin da ke kimanta ɗan adam wani mai hikima ya ce dukkanin 'yan adam da kake gani daidai suke da juna daidai suke da juna babu wani hihiko a kansu saboda in takama suke da asali domin asali ka san in kaga mutum yana ganin kamar su ne manya su ne yan asali saboda ni wai saboda su goburawa ne to bakin jahili ne ko kuma saboda su katsinawa ne to shirgegen jahili ne ko kuma saboda su buzaye ne a wannan shirme ne wani mai hikima ya ce annasu min jihati timsalu akfaru أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ya ce mutane in dai ta ɓangaren gangar jiki ne wallahi tsarin juna suke ba wanda ya wani kawai dan ka ganka dogo shala sai ka ɗora ganin ka gajeru ko ko dan ka ganka litse ƙasa can ƙasa sai ka ɗora ganin kai ne da ya kamata a girmama kai ne mai daraja mai girma a'a kana da kai yana da kai kana da kunnuwa yana da kunnuwa kana da hanci yana da hanci kana da fata yana da hata kana da kashi yana da kashi kana da tsoka yana da tsoka kana da jini yana da jini kana da lakka yana da lakka kana da jijiya yana da jijiya duk abin da kake da yana da don haka a bangaren da ya halitta tsaran juna kuke annasu min jihati timsalu akfaw abuhumu adamu wal ummu hawwa babansu annabi adamu uwarsu kuma hawwa ce ko ka isa ka canza uwa ne in ka ga mutum ja ne hori ne baki ne wankan tarwatsa ne ko na tarnatsa asali dai uwar shi hawa'u baban shi adamu to kurin mi takaman mi za ka yi ma ɗan uwanka ɗan adam shi ma ɗan adam ne kai ma ɗan adam ne in ka kai ta lissafi ni ne wane jikan wane jikan wane ɗan wane ɗan wane ɗan wane ɗan wane to ci gaba don Allah in baka kai ga annabi adamu shi ma in ya zano kuma haɗewa za a yi. Shi ne wannan ya ce, fa'in ya kula fi aslihim sharafun yufakhiru na bihi, idan a asalinsu suna da wani abin da ya dace su majuna tunƙahu da shi da alfahari, fattinu wal ma'u, caɓan laka ne da ruwa. Wallahi akwai mutumin da har kashe kanshi yake bai kan ƙabilanci. Oh, mu ƙabilanci. Akwai mutumin da ko addu'a yake, shi roƙon shi dai Allah ɗaga ƙabilar shi, to Allah ɗaga ta sai a yi. sai a yi min don haka roƙon Allah ya ɗaga ƙabilarka shirme ne kake da jahilci ka roƙi Allah ya ɗaga addinin musulunci shiriri ta kai shi kake da duhun kai kake nunawa babu ɗaukaka kamar ta ilimi don haka ya ce in dai mutane suna da wata daraja wadda ya kamata su majuna tun ƙahu da shi fasiri wal ma'u to caɓar ruwa ne da laka kamata ka buga gaba ka ce ni ne wanda ɗan asalin wanda aka halitta da caɓallaka, to ka kai makwara kenan wajen iya ganin asalinka. Ka ce, Ni ne wanda aka halitta da ɗigon maniyin nan, to ka kai makwara kenan, amma duk abin da za ka zana to ƙarshen kenan. Sai ce, Mal fakhru illa li ahalil ilmi inna humu alal huda liman istahada adillahu. Babu inda abin alfahari yake sai ga wanda suka yi ilimi. Domin su suna kan shari'a kuma wanda ya nemi a nuna mai sai su nuna mashi wa qadaru kulli imrin ma kana yuhsinu kuma gwalgwadon matsayin kowane mutum gwalgwadon abin da yake kyautatawa gwalgwadon abin da ya iya kwarewarka ga aikin hannu yana baka matsayi kwarewarka ga wata sana'a yana baka daraja gwalgwadon darajar ka gwalgwadon abin da ka kware a kan shi to mahallu shahidi shine duk saurayin da aka samu yana fafatuka wajen samun ɗaukaka da matsayi wannan yana cikin abin da ake nema ba ɓata lokaci ba da yake ko to sai abu na uku shine kuɗi dukiya cappa nera ko sefa in aka ganka kana hwama kana zuwa me kake nema sai aka ga kuɗi kake nema to gaskiya kana da hankali domin kuɗi sun cancanci a neme su ko ba su cancanta ba to amma a same ka kana saurayi matashi kana wata ɓartaya ko wani shiririta kai ba karatu ba kai ba neman matsayi ba kai ba neman kuɗi ba to ciyan mi kake yi fata rayuwarka ne kake yi kai in ka rasa wa'annan guda ukun gaba ɗaya kai ba ka cikin masu fafatuka wajen neman su to don Allah ga wata shawara ta hudu ka yi ƙoƙari ka aikata wani aiki wanda mutane za su ɗora yabanka ko bayan ranka. I wani alheri, shibka wani alheri wanda za a ɗora tunawa da kai ana ambatonka da alheri shi ma hankali ne da wayo. Amma in ka ga ba kanan ba kanan ba kanan to ina gudun kana cikin ɗan asara. Allah ya kiyaye. Don haka ‘yan uwa mutum ya ci ribar samartaka shi kahimmi kahin tsuhon shi masu hankali bayan tsuhuwa ya zo masu ladama suke yi wanda fa sun ci ribar samartakar amma ladama suke me yasa ba su lullunka ba abin da suka yi ba balle kai da kwata-kwata baka mori yarin takka ba wai a cikin rayuwar ɗan adam akwai wani lokaci wanda Allah yake ba ɗan adam mai daraja mai kima irin lokacin samartaka lokacin ƙurciya babu shi to saurayi dan wani ana zancen saurayi sai ya diba hada shi sabarin gaya maka kowa ya saurayi saurayi shine wanda shekarun shi daga sha shida har zuwa arba'in in shekarar ka talatin da tara da gaske ne kai yanzu saurayi amma da ka cika arba'in ka hauda to in ana neman dattawa don Allah ka ɗora tahiya har da kai da ka hauda bisa arba'in to yanzu ka shiga layin waɗanda ake ce ma dattawa har sai ka kai shekara sittin daga arba'in da ɗaya har zuwa sittin duka waɗannan dattawa ne to daga ka hau da sattin ka ƙara ɗaya to kai kuma yanzu layin tsohi kake in ka ji ana ci giya tsohi ka je ka ce ga mu ka yi daidai daga sattin da ɗaya har zuwa mutuwa wannan shekarun tsufa ke don haka ashe saurayi shine wanda ya wuce shekara sha biyar sha biyar ashirin talatin har arba'in amma da ka take arba'in ka share ta ta tsoho ko kuma da ko kun zama dattawa wanda ya kamata a ce sun fi kowa sani ya kamata manzon Allah ya ce ka ci amfanin kurciyarka da samartakarka gabanin tsufanka ya zo saboda tsufa shine lokacin rauni karanto aya alarama Allah ya magana akan samartaka da suha a cikin suratul Rum yace mi
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة نعم ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا هكذا يخلق ما يشاء Mm.
وهو العليم ayati القدير yace wa man nu'ammiru ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Allah ta'ala yake faɗi a cikin wannan ayar ta suratul Rum cewa Allah shine wanda ya halice ku daga rauni menene raunin bugun ruwan da aka halice ku daga gare shi ko ثم جعل من بعد من الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف sannan ya sanya ƙarhi bayan wannan rauni menene ƙarhi wasu suka ce shine yarinta da samartaka to sannan bayan wannan ƙarhin kuma Allah ya sanya rauni ya biyo baya wa shaiba da hurhura kenan raunin shine tsuha kaga kenan dan adam yana fara daga rauni kuma ya kare da ya kare da rauni shi yasa Allah ta'ala ya ce duk wanda muka mai doguwar rayuwa to sai mun maida shi baya a cikin halitta in Allah ya ma doguwar rayuwa to yadda ka faro haka zaka kare summa yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba da ilimin shai'a ko ba da ilimin shai'a a cikin nahal da cikin hajji. Abu na biyu, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Sihhatika, sihhataka ƙabla, sakamika. Ka ci ribar lahiyarka kahin rashin lahiyarka. Kaga lahiya wannan, wallahi ba a sayanta da kuɗi. Lahiya ta hi kuɗi ƙima, ta hi arziki. da za a cika ma garin eh, runhon kurma a cika ma shi da jika goma goma tun daga sama tun daga ƙasa har sama babul a ce alhaji tanko ka ce na'am a ce wannan kuɗin gaba ɗaya naka ne ka washe baki kana farin ciki sai a ce amma daga yau baka ƙara kashi a kawai shi kan nan bai hutawa ba wai jin shi abba za ka yi ba za ka ji shi kawai bai ƙara hutawa tsakaninka da Allah alhaji tanko ka yarda wallahi ba ka yarda in dai akwai hankali gari ka Ka san wani saboda can kuɗi ya ce eh na yarda to ku ba shi ku gani sati guda ya yi yawa ya ya saki ra'ayin nan ya ce a bar ni kawai in yi kaya na a kwashe takardun banza ab kenan kima ta a ce Allah ya barka da lahiyar da kake iya zukkuto shi ya huto salim alim wallahi wannan ni'imai ta fi arziki inda Allah zai baka kuɗaɗe na fitar hankali amma ya hana ma yin bayan gari wallahi tallahi baka da bukatar haka ashe kana tattare da abubuwan da sun yi dukiya yanzu duk mutumin da Allah ya bashi kuɗi amma ya hana mai lahiya kai kana tunanin da kai da shi waye wani kai kuma ga ka lahiya kalau ka hijakin gidanka lahiya da kai da shi waye ɗara wani to ni'ima in dai ana zancen ni'ima wajen masu hankali wallahi ni'ima ka ta hita shi amma da yake yanzu rayuwa ce ta maita da jarabar kuɗi zai ga mutum wani haƙuwar shi yake kashewa saboda ya samu kuɗi wani sai ya ya janyo magarinsu bala'i saboda shi dai ya samu kuɗi dai da yake irin wannan rayuwa ce yanzu wani shi yake a shi in ya samu kuɗi ko da ya rasa ido ko da ya rasa kafa ko da ya rasa lahiya to kawai dai yayi inna ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yawmihi faka annama hizat lahu dunya bi hadafiriha duk mutumin da cikin ku yawa ya gari yana da aminci cikin jama'ar shi ba tashin hankali ba tsoro hankalin shi kwance cikin jama'ar shi mu'afan fi jasadihi yana da lahiya a cikin gangar jikin shi baya da matsala inda hukutu yaumihi kuma yana da abincin da zai ci a wannan yinin ba fa abincin shekara ba ko na sati ko na wata a'a manzo Allah ya ce a wannan yinin dai yana da abin da zai ci sai manzon Allah ya ce to wannan kamar an sakan mai duniya ne da sasanninta gaba daya ma'ana Allah ya gama yi maka komai in kawaye gari lahiya lau ba tashin hankali yankin da kake kawaye gari gangar jikinka lahiya lau baka da wani ciwo kawaye gari abincin da zaka ci a wannan yinin naka to wallahi ya kamata ka zama cikin masu godiya ga Allah bai kamata ba a ji kana tsoki ko kana damuwa ko kana zulumi bisa kan wani lamari na duniya domin Allah ya gama yi maka ni'ima Imam Shafi'i yace idza asbahtu indi qutu yawmi fa khalli al-hamma anni ya sa'idu wa la tulqi humuma gadan bi bali fa inna gadan lahu rizqun jadid idan na waye gari ina da abinci na na yau wanda zan ci yace to ka shafa mana lahiya game da duk wata damuwa ya kai sa'idu ka daina ka mana labarin gobe me za a yi gobe yace a'a yanda Allah ya bani arzikin yau to goben ma in dai ya iya kai ni to sai ya bani arzikin gobe don haka ‘yan uwa ana son musulmi ya amfana da lahiya shi kamin rashin lahiya yanzu nan cikin mu wane ne ke da garantin cewa sai ya kare rayuwar shi yanda yake kabban shi suke lahiya nan babu yanzu nan in Allah ya ga dama sai ya haddasa mu baka ga wani mutum ba daga sarde dalilin sarde kawai zai ja sai an kire mai kafa baka ga wani mutum ba abinda baka tunani baka tsammani sai zama sanadiyar salwantar da wata gaba tashi to so ake gaban da Allah ya bamu lahiyar da Allah ya bamu mu ci moriyarta kamin ciwo ya zo akwai waɗanda Allah ya kaddara musu ba za su mutu da ido ba za su makamci akwai wanda Allah ya kaddara musu ba za su mutu da hannuwa ba za su kuturci akwai wanda Allah ya kaddara musu ba za su mutu da kawahuwa ba za su gurgunci to yanzu da Allah ya bar maka kamin ya amshe me kake yi da su wace moriya kake ci wani amfani kake ci da su to ka yi amfani da lafiyarka ta abin da ka san ana yi na amore ma ido a ci amfanin ido duniya da lahira ya kamata ka yi shi tun kan Allah amsha kayan shi duk abin da ka san ana yi da gabbai a ci amfanin su duniya da lahira wallahi ya kamata ka yi tun kafin Allah ya amsha kayan shi a kowace kyaftawa akwai yiwuwar Allah ya karbe kayan shi yanzu kana nan kana ta son ka yi karatu kuma ka kiya to in Allah ya rufe idan sai kaka kuma baka yi ba karatun wataƙila kana son ka shibka ma kanka wasu ababe da hannayenka ka shibka tun yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ci amfanin lahiya kamin mi kamin rashin lahiya kamar da ibnu umar ya ce khudh min sihhatika limaradika ka yi riko da lahiyarka saboda rashin lahiyarka to wannan aiki ne na masu hankali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yana dora mu akan wato abin da zai zame mu alheri duniyar mu da lahirar abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hayataka qabla mautika rayuwarka kahin mutuwarka karibanci rayuwarka kahin mutuwarka wai don me Allah ya halice mu don mu zama masu noma kawai san wani wai shi manomi ne noma ne yake hana shi bin Allah salloli ma gaba ɗaya ba su da kima wajen shi saboda gonar shi a'a Allah bai halice mu ba saboda noma Allah bai halice mu ba saboda neman kuɗi Allah bai halice mu ba saboda mu zama dan dan karo sarkin aiki ya halice mu ne saboda mu bauta mashi to babu abin da yayi kima a duniya kamar ka zama bawan Allah da kware mai bauta Allah a kowane lokaci duk abin da kake tunani ka san wani ya zama dan bautar ƙasa Allah ya halice ka dan ka bauta mai kai kuma ƙasa kake bauta mai har ma ka ji mutum yana faɗa wai da addini saboda ƙasa yau ƙasar ne da ƙasa da ƙasa ba duk ɗaya ba ne in dai babu addini ai ba ta da kima ita kanta ƙasai kimar ta da darajar ta shine bautar Allah bisanta wallahi ƙasar da ake bautar Allah bisanta tana ma Allah godiya tana farin ciki tana jin daɗi ƙasar da ba a yi kuma tana bakin ciki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka kai wai ba ƙasa ba manzo Allah wani kututturen icce ne da biro yake hawa yana hudu ba da kamin a yi mai mimbari amma radda aka mai mimbari ya hau mimbari ya mai da kututturen gehe duk sahabban da suke wajen sai da suka ji kututturen yana kuka yana shasheka irin ta jarirai sai da manzon Allah ya sabko daga mimbarin ne ya je runguma kututturen nan sai aka ji shi yana shasheka kamar ana daddaba jariri ana ba shi haƙuri ko da manzon Allah ya dawo kan mimbari sai ya ce wannan kututturen da kuke gani ya fashe da kuka ne saboda an daina yin wa'azi da ambaton Allah bisan shi da bisan shi ake yanzu an maida shi gehe an dora mimbari ai babu abin da bawa bawa baya da kima baya da daraja sai in yayi bauta shi yasa kake ganin tsakanin sunan bawa da bauta akwai alaka ko akwai alaka a Hausa a Larabci ma akwai alaka al-abdu al-ibadatu don haka dan bauta aka halicci bawa kuma wallahi sai ka yi bauta ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma shaidan wanda bai yi sharan masallaci ba bahaushe yace zai yi ta kasuwa harabu min riqqil ladhi khuliqu lahu fa bulu bi riqqin nafsi wash shaytan duk wanda ya gudu daga bautar da aka halicce shi saboda ita to sai ya hada cikin bautar san zuciya ko kuma bautar shaidan Allah ya tsare saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ci ribar rayuwarka kamin mi kahin mutuwarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mi yace ka ci ribar ghinaka qabla faqarika ka ci ribar arzikinka kahin talaucinka wa ma yadaril faqiru mata ghinahu wa ma yadaril ghaniyyu mata ya'ulu talaka bai san yaushe ne wadatan shi zai zo ba Allah yana iya wadatar da matsiyaci a kowace kyabtawa kuma haka shi ma mai arziki bai san yaushe ne talaucin shi zai zo ba kisa kake ganin duk yanda ake cewa wani ya fi kowa kuɗi a duniya to in ka je ka bincika kuma sai ya fi kowa haukan neman su kisa haka ce ma ka nuna mawadaci sai abin ya ya zama aiki ka taɓa ganin mawadaci da idonka ban sani ba ko nan garurin hakurwa dan akwai mawadata mu dai can maraɗi babu su akwai masu kuɗi amma ba mawadata. Ka san kowa yi mawadaci? Mawadaci shi ne wanda baya da buƙatar kuɗi kuma baya da su. Domin wadata a Hausa shi ne ƙin ƙaunar abu. Aka ce na ya wadatu daga gare mu, bai buƙatar ku ba sai ya hulɗa da ku ba, ya wadatu. Ba amma yanzu mutum idan shirin yake neman kuɗi kuma ka nuna suka ce mawadaci ne, a'a baka san dai mawadaci ba shi yasa. mabukaci ne billahi lazi wannan mabukaci ne yana da bukata shi yasa yake zuwa yana sanya kanshi cikin hatsari wajen neman kuɗi to mu muna da su da yawa wanda in dai ana zancen kuɗi eh masu kuɗi ne akwai kuɗi amma ho mabukacin su ne har yanzu sai ka tarda shi ma kusa mutuwa wajen neman su kuma yahi kowa tarus sai ka tarda shi yana sanya kanshi cikin hatsarra gwalgwadon yadda suke karuwa gwalgwadon yadda yake ƙara rikicewa da haukacewa da rudewa wajen neman su don haka Allah ya gaskiya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shi kadai ne mawadaci domin Allah ta'ala bai da bukata ga kowa bai da bukata ga komi Imam Shafi'i yace makan shi ghaniyyun bila malin anin nasi kullihim wa laysa al-ghina illa an shay'i la bihi ya ce ni ma wadaci ne amma wallahi ban da ko dala in ji imamun shafi'i ya ce amma na wadatu daga mutane gaba ɗayansu ya ce domin ba komi ba ne wadata sai ya zama baka da buƙatar abu ba ka damki abu ba kuma ka ɗora ka wadatu daga gare shi yasa ka in ka wadatu daga gare shi na ka da wanda ya ce ma shi ma wadaci ne to ɗauki kuɗin shi kaf ka tafi in ya ce zo ba ni kuɗi na ce a amma wadaci bai buƙatar kuɗi ya wadatu daga gare su don haka ka yi amfani da wato arzikin da Allah ya baka kafin ka talauci Allah bai ɗauki alkawali da kai ba cewa tunda ya baka kuɗi sai ka mutu da su a tarihi na nesa da na kusa an sha samun wanda ya damƙi kuɗaɗe iya kuɗaɗe wanda a yawan kuɗaɗen in aka kalla sai aga ko shekara ɗari Allah zai bashi ba su ƙarewa amma wallahi su ƙare cikin shekara biyar ko goma in Allah ya ga dama haɗa ma wato rukunnan talauci da shika-shikan talauci wallahi cikin ‘yan mintuttuka yake haɗa maka su dandanan sai ka ga wata matsala ta samu Alhaji wani dama yana da miliyan talatin wajen ka zo ya ce bukatar su yake. Kuma mutane ma dama tsarin su da sun ji tangarda to kowa zuwa yake jayi haraka shi da yake da kai. Da kuma yanzu irin rayuwar yanzu da wannan ya jayi wannan ya jayi sai ga da abin asiri ya tonu. Sai sa ka yi hattara da Allah. Alƙur'ani ya kama ma labarin waɗanda suka samu kuɗaɗe suka ɗora ganin cewa wai ko Allah ya turo masiha ma dole sai ya rage masu wani abu. wani lokaci in mutum ya yi arziki yana da irin wannan akwai mutanenmu wanda haɗi ne abbas amma dai a zuciyarsu suna ganin Allah bai iya talautar da su ma avunnu an tabi da hadihi abada mutum ya kalli Allah ya ba shi gidaje a maraɗe yana da gida talatin a yamai yana da gida ashirin a ina yana da gidaje bayan gidaje kaɗai tsabar kuɗi yana da kuɗi zunzurutun kuɗi a banki miliyan kaza ko miliyar kaza yana da motoci kaza in mutum ya nazari sai ya ga shi fa ƙarfin talauci yanzu Allah bai iya talautar da shi domin a lissafin ɗan adam sai ya ga to in ma masifa za ta zo ai ba yayyewa ta haɗa ga duka dukiya tana yayyewa ta haɗa ga gidaje kaɗai ko ta haɗa ga gonaki kaɗai ko ta haɗa ga kuɗi ko ta amma dole sai an raga mai wani abu to irin wannan lissafin ne wancan arnan yayi ya kalli dukiyar shi ya ce ma azunnu an tabi da hazihi abada wannan dukiyar tawa ko da Allah zai turo da bala'i da masiha ya ce ni wallahi ban zaton za ta ƙare har abada ƙarshe ta ƙare ko ba ta ƙare ba to hattara da Allah to haka shi ma maciyaci matalauci in Allah ya ga dama lokaci ɗaya wallahi sai ya kashi mutum nawa kuna nan kuna fama da rayuwar talauci da shi in Allah ya ga dama ɗaga shi kawai sai Allah ya kawo wani wanda ba ba dangin uwa ba ba na uba ba sai ya ɗan malamatsa mashi ya ce taho. To da ya taho kuma sai ta ta ta zama tahiya. Dan da nan sai ga abubuwa sun canza. To Allah shi yake haka saboda haka manzon Allah ya ce ka ci ribar kuɗaɗen da Allah ya baka kamin mi kamin talauci ya zo ya same ka. Abu na ƙarshe na hudu ne ko na biyar na biyar ne ko? To na biyar shine na ƙarshe wanda zan tsaya a kan shi manzon Allah ya ce ka ci ribar damar da kake da ita kamin rashin dama ya same ka shine ma'ana faraga ka kabla shagulika kaga dama mutane da dama in Allah ya ba su dama ba su damawa sai dai su daddame ta to ita kuma dama ba ta dawwama duk lokacin da ka samu dama to ka ci moriyar daman nan da dama domin dama ba ta dawwama abin da na faɗi na daidai Allah ya amfane mu da shi kurakurai Allah ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan jaza Allah ya saka da alkhairi eh yan uwa